إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أين هكا barkanmu da sake saduwa a wannan makaranta mai albarka a nan gidan sarkin alhassan kabi alhaji awwalu dan jimma a wannan gari namu na argungu mun taru a wannan safiya ta ranar alhamis 23 ga watan safar hijiran sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1448 wanda ya dace da shida ga watan takwas shekara ta 2026 miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun fara gabatar da daura wannan takaitaccen littafi da aka rubuta da ya shafi jihadi na wani babban malami da aka yi a wannan ƙasa tamu mai albarka shi ne a shaikhu osman ibn fodiyo rahimahullah a satin da ya gabata mun samu gabatar da darussa har guda shida wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddare mu da kammala wannan littafin ba wannan ta samu ka ce wani sati insha Allah ta'ala za mu sake taruwa domin mu kammala a mun tsaya a cikin shafi na talatin daidai akan wata matsala shi ne matsala wadda ta shafi asbabu hijirati sheikh Usman wa jihadihi wato sababba da dalilai waɗanda suka sa a sheikh Usmanu ya yi hijira ya bar a ƙasar gobir a garinsa na tsagel ya koma a gudu wanda gudu kamar yadda muka faɗa a wancan lokaci tana kan iyaka tsakanin ƙasar ko kuma masarauta ita gobir yankin da shi sarki yunfa yake mallaka to shi da sai koma a can wanda gududin a wannan lokaci ta shiga cikin yankin jihar kabi da waɗannan dalilai su ne muka fara tattaunawa waɗanda suka bayu a shekhu usmanu da jama'arsa suka yi hijira haka kuma bayan sun yi hijira kuma abubuwa da yawa sun fafaru na kai musu hari da aka yi mun ji cewa shi sarki yun faɗin shi ne ya fara shi ya kai hari a gimbana garin ɗaya daga cikin almajira a shekhu usmanu shi ne mala abdulsalam ya kai ya tura runduna aka je cikin watan ramadan da rana aka karkashe musulmi suna azumi wasu suna karatu aka karkashe su suka dinga shimfiɗa littattafai suna tattaka su suna izgili to wanda wannan a bayan wannan abin ya faru to da tsangwama ta kai tsangwama na ƙoƙarin cewa za a hana su addini cutar ta yi yawa to shi yasa a shekku usmanu sai ya sanarwa cewa duk inda wani wanda ya yarda da karantarwarsa to ya same shi a garin bagel domin a je a yi hijira zuwa gudu to yayin da mutane suke ta tururuwa suna yin hijira kuma shi sarki yin faɗin sai ya sake fitar da wani ƙarar wasu ƙa'idodi cewa duk wani wanda aka kama zai yi hijira zuwa ga sheku usmanu a kama shi wasu aka dinga kama su ana azabtar da su wasu ana kashe su ana ƙwace musu dukiyoyi duka dai a sheku usmanu yana ta haƙuri to har ta kai ga ya ba da umarni ga sauran 'yan galadimomi da suke ƙarƙashinsa shi sarki yumfa cewa mabiya a sheku usmanu da suke tattare da su a dinga cutar da su kuma a hana su yin hijira ɗin ya ba da wannan umarni ga sarkin ƙwanne da sarkin matankari da sauran garuruwa waɗanda suke ƙarƙashin shi sarki yumfa ɗin to wannan tasa dai har yaƙi ya auku tsakanin mutanen matankari da mutanen ƙwanni wanda duk suna cikin jihar Nijar a yanzu tsakanin jama'ar shi a Sheikh Usman waɗanda ake kira da saraya wasu 'yan ƙananan yaƙoƙi ne da suka faru za su kai kamar guda hudu to kamin hakan ya faru shi sarki yin faɗin sai ya ga cewa fa a sheku usmanu zai kwashe masa jama'a idan har ya yi hijira daga ƙasar gobir ya koma wani yanki to zai rasa mutane zai rasa mabiya sai ya tura takarda zuwa ga sheku usmanu cewa ya yi nadamar abin da ya saboda haka amma bai bayyana haka a cikin takardar ba a sheku usmanu ya janye batun hijira bayan da ya aiko cewa sheku usmanu ya ware da shi da iyalansa kamar yadda muka karanta zai kawo hari a garin tsagel a sheku usmanu ya ce ba zai rabu da mutanensa ba to shi ne sai ƙara turo takarda ta biyu da ya fahimci cewa mutane za su watse saboda a sheku usmanu ya kwashe mutane da yawa sai nuna cewa a yi haƙuri a haƙura da hijirar da sauransu a shekhu usmanu shi ma sai ya aika masa takarda saboda ba a gamsu da shi ba ba a aminta da shi ba cikin takardar a shekhu usmanu sai ke bayyana masa cewa ba zai dawo daga ɗagyal ba bayan ya bar ɗagyal kenan sai in shi yun faɗin zai musulunta ya inganta musuluncinsa kamar na sauran ragowar musulmi na biyu duk waɗanda aka zalunce su aka ɗaure su aka ƙwace musu dukiyoyi to a sake su sannan waɗanda aka ƙwace musu dukiyoyi kuma a maida musu dukiyoyinsu abu na uku sannan ya tsayar da adalci a cikin shugabancinsa to in ya yadda da wa'annan sharuɗa a sheku usmanu ya ce zai bar garin gudu ya dawo tsagyal a ƙasar gobir kenan a sheku usmanu sai ba dan aike ya je ya kai wannan takardar to da ya je wurin shi yun faɗin sai aka hannanta ma wanda zai karanta wannan takarda ɗin ga shi sarki yunfa wanda yana daga cikin malaman fada masu adawa da sheku usmanu to da aka ba shi takardar kamar yadda muhammadu bello ya faɗa cikin infakul mai sur ya ce akwai wani ɗaya daga cikin a waɗanda suka dawo cikin jama'a shehu ya ce lokacin da wannan ya karanta mai yunfa wannan takarda a gabansa to da ya zo karantawa sai ya shigo da wasu abubuwa wasu ƙarerayi wanda a shehu usmanu bai rubuta su ba shi kuma ya yi haka don ya zuga sarkin akan shi shehu aka karanta takarda tsakanin ƙarya da gaskiya sai ya kusata shi yunfa ya fusata sosai sai ya ce mafadawansa da sauran malaman da ya tara na fada ya ce musu me kuke gani game da wannan bawan Allah yana nufi a sheku usmanu da kuma abin da ya faru tsakanina da shi gaba ɗayansu sai suka ce masa a anta alal haq wa huwa alal batil ko alal balal kai ke kan gaskiya a sheku usmanu yana kan fata sai malaman fada suka gaya mai yunfa haka wanda wannan duka muhammadu bello ya kawo cikin infakul mai su to suka gaya masa haka a daga ƙarshe sai ya ce da ɗan aiken da a sheku usmanu ya turo ya ce to ka je ka gaya ma shi a shekhu usmanu zan kawo masa hari saboda haka ya tanadi haɗuwa da ni ya shirya haɗuwa da ni zan kawo masa hari sannan kuma ba zan nuna maka hanya ba to haka dai ya fito daga garin alkalawa bai san hanya ba shi ɗan aiken ƙarshe dai sai ya haɗu da shugaban azminawa ana kiransa da abun gulu da sai ya ɗora shi akan hanya wadda za ta kai shi zuwa gudu to da ya dawo shi ne sai ya gaya wa sheku usmanu cewa ga saƙon shi sarki yunfa ga abin da ya faru ga abin da ya faru ƙarshe kuma ya ce ka shirya haɗuwarsa da kai to shi ne tara tawaga ya tura takardu zuwa ga sauran sarakunan ƙasa hausa don su ba shi gudunmawa shi sarki yunfa kenan ya tura wa sarkin daura takarda ya tura wa na katsina ya tura wa na kano ya tura wa na zazzau cewa ga abin da ya faru tsakaninsa da wancan malami a shekhu usmanu me suke gani sai suka ba shi amsa cewa lalle ka yaƙe shi kuma za mu ba ka gudunmawa suka rubutu nasu wasiku sai suka aiko wa shi sarki yin faɗi to ƙarshe suka ba shi gudunmawa ta rundunoni da duk wani abu da suke ganin za a ci nasara a kansa to wannan tasa a sheku usmanu da ya ji labarin yunfa zai zo ya kawo hari to shi ma sai ya ci gaba da tanadar tashin runduna ɗin wanda ya bayu aka yi babban yaƙi na farko shine yaƙin kwato wanda shine za mu karanta a yanzu shi ne dalilin shimfiɗar da muka yi allah ta'ala ya mana jagora mala ya ce waƙi'atu kwato wato waƙi'ar kwato abin da ya faru game da yaƙin kwato mun ji haka ake ake faɗansa eh kamar yadda ya gabata ba kutu ba kwato sunan wani wuri ne wa mukatabatu amiri gobir da kuma takardu da shi sarkin gobir yumfa ya dinga rubutawa yana musanyarsa tsakaninsa da ikhwanahu da 'yan uwansa min muluki hausa daga cikin sarakunan hausa ya tuttura musu takardu liyusa'iduhu domin su taimake shi su ba shi gudunmawa ala qitali shaykh Uthman ibn Fodi akan yakan ash-shaykh Usman ibn Fodi to wa kana min hadithiha ya kasance daga cikin labarin ita wannan waƙi'a ta kwato wanda shine yaƙi babba na farko da aka yi waɗancan yaƙoƙi a fatahu ƙwanni matankare da sauransu a waɗannan saraya ne ƙananan yaƙoƙi ne annahu lamma kharaja bariduna lokacin da ɗan aikenmu ya fito min inda amiru gobir daga shi sarkin gobir yunfa shine labarin da na ambata muku bayan ya kai masa sako abin da ya faru ya faru sai ya dawo to akhadha al-amiru sai shi yumfadin ya shiga fi ta'ahhubi wajen tattali da tanadi wal jihaz da kuma shiri yayi ta tana da rundunoni da makaman yaki don a yakiwa a Sheikh Usman bayan fa yayi hijiran fa ya koma wani yanki wanda wannan garin baya karkashin yumfa bai cikin daular yumfa ba mallakar sa bace ba mulkin sa bane wa arsala ila atraf biladi sai shi yumfa ya aika zuwa ga garuruwa makusanta gare shi gefen garuruwansa wa kataba ikhwanahu sai rubuta wasiƙu ga 'yan uwansa sarakuna na hausa sarki na farko da ya fara turawa takarda shine amira kashina katsina kenan sarkin katsina ya aika masa takarda wa amira kano sannan ya tura wa sarkin kano wa amira zakzak ya tura wa sarkin zaria wa amira daura ya tura wa sarkin daura wa amira azbin ya tura wa sarkin azbinawa shine abun gudu wanda na ambata a baya wanda shi kuma yana yana shugabantar a wato mutanen Nijar a wannan lokaci su azminawa din sannan kuma yana tare da yunfa 100 bisa 100 eh shi ya shi ya jagoranci yakin da aka yi na alwasa wanda zamu karanta shi cikin tazyinul warakat to sai yan faɗi waɗannan sarakunan sai ya tura musu takardu cewa ga shi ga abin da ya faru tsakaninsa da wannan malami a sheku usmanu saboda haka yana son ya yaƙe shi me suke gani fa'ajabu kulluhum kaji fa dukkansu sai suka amsa masa bimalta masa min hum na abin da ya nema min musa'adatihi na taimakonsa suka ce za su taimaka masa a kanwa a sheku usmanu wa mu'awanatihi za su ba shi taimako ala kulli maninta saba ila sheik za su taimake shi a kan duk wani wanda ya jingina ga sheku usmanu za su yaƙe shi za su yaƙi a sheku usmanu za su yaƙi duk wani wanda ya jingina gare shi ko da yana wani gari wannan ishara ne kan mabiya shehu da a cikin zaria a wannan lokaci da waɗanda a cikin daura katsina kano da sauransu suka ce su ma za su yaƙe su wa azinu lahu fil gazwi sai suka yi mai izini suka ce lalle ka shirya maza maza ka yaƙe shi wa akhadha kullu wahidin minhum yata'ahhab to kamar yadda yuba ya tattadi ya yi tanadi su ma waɗancan sarakuna su ma suka yi ta tanadi sarkin zaria sarkin daura sarkin katsina sarkin kano su ma suka yi ta tanadin yaƙan almajiran shehu da garuruwansu to wannan lokacin ne sai suka rubuta takardu ko takarda zuwa ga shehu usmanu cewa ya ba su tuta domin su tashi su kare kansu wanda mun karanta su a baya to wannan yana daga cikin dalilai ligazwi maninta saba ila sheikh domin a yaƙi duk wani wanda ya jingina zuwa ga sheku usmanu rahimahullahu ta'ala fi baladihi a garinsa ma'ana kowane sarki sai alƙawalin cewa zai yaƙi almajiran shehu da agarinsa sun ma'innahu lamma a jabuhu to lokacin da suka amsa masa su sarakunan na ƙasa hausa suka maida ma shi yumfa amsa cewa za su taimake shi wa azinu lahu fil basiri kuma suka yi masa izini kan cewa lalle ya fita yaje yaki a sheku usman su ma za su yaki almajiransa da garuruwansu wa ahaduhu kuma suka yi masa alkawali na yarjejeniya alal mu'awana suka ce lalle za su taimake shi 100 bisa 100 to abin da ya faru kenan to sai da aka zo suna can suna can suna yakan almajiran shehu sarkin shi zaria sarkin daura sarkin katsina sarkin kano shi kuma ya tare da tashin runduna tare da taimakon da suka turo masa sai ya ƙara da nashi su ne a sheku abdullahi ya sifanta da kaljibali rundunoni ne allah kaɗe ya san adadinsu aka zo aka gwabza ƙarshe sai aka yi nasara akan yumfa to nasara akan yumfa ɗin sai tsoro su kuma ya kama su waɗancan sarakuna saboda tunda sun taimake shi kaga kuma gashi yanzu shine babban su kuma shi yun fadin shine babban su gaba daya kuma gashi an karya shi kaga su ma gare su aka yi to wannan shine dalilin da yasa aka yaki sarkin zaria a shi makau wanda ya ridda ya rosa masallacin da ubansa ya gina shine dalilin da yasa aka yaki sarkin daura aka yaki sarkin kano shi ne dalilan da yasa aka yaƙe su bayan an yi nasara sai suka ƙara fusata sai suka ci gaba da azabtar da mabiya shehu da garuruwansu da su kuma sai suka tashi tsaye suka kare kansu kuma kowane gari cikin taimakon allah sai allah ya ba mabiyan shehu akan sarkin wannan gari a zaria malam musa shi ne ya jagoranci yaƙin tare da sauran almajiran shehu wanda mafi yawansu fulani ne sai aka yaƙi sarkin zariya aka karya shi wanda shi da abin da ya faru to amma su waɗancan sai suka nirɗa abin sai suka ce a'a ai an tura fulani wai an je an kashe shi sarki jatau a ranar idi a sallah wanda wannan ƙarya ne yaƙi bai auku tsakanin jatau da asheku usmanu ba ya auku ne tsakanin ɗansa ana kiransa makau shi kuma makau ya haye kujeran babansa ne da babansa ya rasu jatau da ya rasu sai ya yi ridda da ya yi ridda kuma ya rosa masallacin da ubansa ya gina kuma da yunfa ya aiko mai takarda na neman taimakonsa a yaƙi shi kuma sai ya taimaka masa to shi ne aka yaƙa to musulmi na rosa masallaci bale har a zo a ce wai an kashe shaida sallah to ya rosa masallaci a ina ya sallat to wannan duk ƙarerayi ne yana daga cikin abin da su yahudawa suka rubuta akwai wani tsoho na gan shi a facebook yana ta wannan surutu kaza kaza da sauransu to duk wannan ƙarerayi ne to abin da ya faru kenan ƙarshe da aka yi rinjaye a kansa sai sarki malam suleiman sai ya zamo shi ne shugaba to abin da ya faru a daura kenan abin da ya faru a katsina abin da ya faru a kano kenan kuma ba wani kabilanci duk gari in aka yi nasara a kansa to akan ɗauku mafi iliminsu da tsoron allansu sai a ce shi a shugaba saboda haka cikin mutanen da suka yi rinjaye akan mutanen zariya ɗin ba malami kamar malam musa babu mai tsoron Allah kamarsa shi yasa aka ba shi shugabanci ita ma Kano haka Malam Suleiman babban malami ne faqihi ne to abin da ya faru ke amma sai su zo su ce ai an yi kabilanci an tura fulani an tura waye waye da sauransu babu wani kabilanci a ciki saboda tsari ne na shugabanci na musulunci ba tsari ne na demokradiyya ba demokradiyya ita ke kallon cewa to a ba kabila kaza a ba kabila kaza a ba kabila kaza to wai da wannan suke kokarin kuma su hukunta a sheku usmanu shi kuma a sheku usmanu tsarin shi tsari ne na musulunci shi kuma tsarin shugabanci a musulunci cancanta ake kallo ilimi da tsoron allah wanda ake tunanin zai ja al'umma zuwa ga abin da yake daidai ba tare da kallon ɗan ƙabilar waye ba to abin da suke ta hayaniya a kansa tsari ne na dimokuraɗiyya in an zo an yi siyasa sai a ce to akwai kabila kaza su ma ya kamata a basu wanda za a bada ko da bai cancanta ba akwai kabila kaza akwai kabila kaza waye da wannan suke son su hukunta musulunci to kaga inda suka samu matsala to wannan tsari da kuke yadawa na demokradiya ne mu mu yadda da shi ba a shehu usmanu kuma bai yadda da shi ba saboda haka duk waɗanda aka ba mukamai cancanta su ne kuma ba dukan su ne fulani ba ba dukansu ba ne akwai yarba cikinsu akwai nufawa akwai hausawa hausawa akwai kuma azminawa to me kabilanci in kabilanci ne me yasa su sauran kabilun su kuma aka ba su wanda mun karanta sunayensu a baya to wannan shine abin da ya faru shine dalilan da yasa aka yaƙi Kano aka yaƙi Daura aka yaƙi Katsina aka yaƙi Zaria me dalili saboda sun karfafi maƙiyinsu kuma arne a wurinsu eh saboda haka koda kana da awan musulunci idan yaƙi ya tashi tsakanin musulmi da arna in ka goyi bayan arna to kai ma kana cikinsu ya tashi yaƙa kai ma za a yaƙi ka wannan shine tsarin musulunci shine abin da musulunci ya koya sannan kun ga cewa kuma yaƙin ba shine ya ya fara ba kamar yadda da kansa muhammadu bello zai faɗa ya ce babu wani mutum da su ne suka fara yaƙansa babu shi a duniya duk yaƙoƙin da suka faru su aka fara yaƙa su sun tashi ne su kare kansu kuma wajen kare kai ɗin kuma sai allah ya ba su nasara tuwai nasara ita ce ake hasara me yasa aka same ta to wannan bayani a duba cikin littafin infaqul maisuri shafi na ɗari da biyu wata nuskan shafi na ɗari da uku wasa'iku sheikh usman ibn fodiye ila muluki sudan to don ka fahimci cewa a sheikh usman malami ne na allah kuma addini ne a gabansa waɗancan sarakuna da shi yumba ya tura yana neman taimakonsu 'yan uwansa a sheikh usman da ya ji labarin haka shi ma sai rubuta nashi wasiku don a yanke musu uzuri ya tura wa sarkin zaria ya tura wa na katsina ya tura wa na daura ya tura wa na kano ya ce kada ku kuskura ku taimaki wannan ba saraki ba ma guji ya kama kun ji halinsa kun ji yanayinsa duk ya yi musu sharhin abin da ya faru saboda haka su zo da shi su haɗu su taimaki addinin musulunci shi ma sai ya tura musu takardu kamin ma yaƙi ya aukudin tsakanin shi da almajiransu tsakaninsu da almajiransa kaga su ma sai da an ka yake musu uzuri to waɗannan wasiƙun su ne za mu karanta famin jumlati ma fi wasa'iqihi a daga cikin jimillar abinda takardun shi a Sheikh Usmanu suka kunsa annahu bayyana lahum ma huwa fihi a Sheikh Usmanu yayi musu bayani akan abin da yake akai na addini na gyara na yada musulunci min nasril haqqi alal batil cewa daga cikin aikin sai na taimakon gaskiya akan barna a gabe ambaci kabilanci ba taimakon gaskiya akan barna wa ihya'i sunnati wa ikmadil bid'a daga cikin aikin shi yana rayar da sunna yana kuma bici bid'a wa talaba minhum ka gani shi ma Sheikh Usman sai ya nema daga gare su su waɗancan sarakuna an yukhlisu lillahi dinahum yace ku tsalkake addini kaga su ma ba sa ka addini wanda yake don su ma mukhallituna ne suna ayyukan musulunci kuma suna ayyukan mai kafirci kamar yadda yunfa yake wanda mun karanta a baya to su ma haka suke to shine sai umarce su da cewa su tsalkake addini ga Allah kadai su yi musulunci tsantsa kar su yi shirka kar su yi kafirci kar su yi komai wa an yatabarra'u min kulli ma yukhalifu shar'a kuma ya ce su barranta da duk abin da ya saba ma shari'ar musulunci wai sadimuhu eh ba wai sadimuhu ba mimun ce a wurin ba nunun ba wai sadimuhu da abin da yake cin karo da shari'a wanta masa minhum a shekhu usmanu ya nema daga gare su an yi sa'iduhu su taimake shi ala jihadi aduwihi akan yaƙan maƙiyansa arne shine yunfa wa Allah ya ga tarru bi kalami aduwihi kuma ya ja hankalinsu ya ce kada su rudu da duk maganar da shi yun faɗin ya gaya musu maƙiyinsa fiye a kansa don ya faɗi ƙarerayi a kan asheku usmanu cikin wasiƙun da ya tura wasu sarakuna ɗin fa yusa'idul aduwa alaihi ta kai ga har su taimaki maki a kansa kas su yi haka kaga wannan duka mi yankan hanzari yake wa su sarakuna da shi na zariyan da na daura da na katsina da na kano da na zamfara sai da yi musu gargadi ya ce in suka yi haka faya ummahumullahu bil halaki to Allah zai game su da halaka tun da alkawali ne na Allah sai ya taimaki gaskiya kuma sai ya taimaki wanda yake akan gaskiya shi ne yake musu ishara in ba suka ce za su taimaka ma yunfa to shi halaka za ta ci shi su ma tun da sun goyi bayan arne maɓarnaci to su ma halakan ba za ta bar su ba wannan kamin a yaƙe su a shekhu usmanu ya ne musu iqamatul hujja da yankan hanzari bi sababi zalika sakamakon abin da suka yi na taimakon barna akan gaskiya li'anna Allah saboda Allah a sama la yansuranna almu'minina yayi alƙawali sai ya taimaki masu imani wali yukhziyanna alkafirina kuma sai ya kunyata kafirai to ni ina da yaƙini sai Allah ya kunyata yunfa to kar ku taimake shi in kuka taimake shi kuma za ku kunyata za ku kunyata to wannan duka yana ishara ne na alkawali da Allah yi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin hmm summa nunajji rusulana wallazina amanu kadhalika nunjil mu'minin to ka gani alkawali ne Allah madaukakin sarki ya dauka sai ya taimaki masu imani to saboda haka ni ina da yakinin cewa Allah zai taimake mu kuma yana da yaƙinin Allah zai kunyata kafare duka wannan da yana musulmi yankan hanzari fasara bil wafa'iqi to a Sheikh Usman sai ya zabi wasu daga cikin almajiransa yace kai wannan takarda ka kai wa sarkin Zaria ka kai wa sarkin kaza ka kai wa sarkin kaza ka kai wa sarkin kaza ka kai wa sarkin kaza to lokacin shi jatau yana da rai bai riga ya rasu dama da rasuwarsa da hawan ɗan nasa makau a ba a jima ba lokaci ne kankane sai wannan yaƙi ya auku aka ba abdurrahman ibn al'allama zamanu ɗaya daga cikin albajira a shekhu usmanu wal mustafa da kuma malam mustafa da wasu dai da shekhu usmanu ya haɗa su da su a matsayin su raka su falamma ausalu wasiqata amiri katsina lokacin da suka isa katsina suka danka wa sarkin katsina takardarsa wa nazara ilaiha ya bude takardar ya karanta ya ga abinda ta kunsa akhazathu al'izzatu eh sai girman kai da izza na mulki sai ya kama shi sai ya ga cewa ma a sheku usman ya rena shi ya kaskanta shi famazzaka ha sai ya yaga wasiƙan eh amma ta yunfa sai ya karɓe ta hannu bibbiyu kuma ya ba da amsa cewa zai ba da gudunmawa amma ta shehu usmanu da ta zo sai mi sai ya yaga ta sarkin katsina daga ya yi kama da kisiraki sarkin faris shi ma haka yayi wa takardar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo shi ma sai ya yaga ta har manzon Allah ya addu'a ya ce Allah ya yaga mulkin sa to shi ma a Sheikh Usmanu an ce yayi wannan addu'a ga sarkin a shi Katsina din yace Allah ya yaga mulkin sa kuma Allah ya amshi wannan addu'a ya yaga mulkin sa daga kansa sai mulkin ya fita sai ya koma hannun mutanen kirki almajira a Sheikh Usmanu shine fa mazzaqallahu mulkahu yadda ya yaga takardar da ta ashe Usman shi ma sai Allah ya yaga nashi mulki to kaga anan ne ya nuna ba zai goyi bayan wa ashe Usman ba walamma awsalu wasiqata amiri katsina to lokacin da suka iso Kano amiri Kano lokacin da suka iso garin Kano da wasiƙar shi kowane sarki wasiƙa tana ɗauke da sunansa to kada an yaka bala shi ya yi kusa ya karɓa kaɗan ya karɓa ya nuna zai goyi bayan abinda shekhu usmanu ya rubuta sun ma'aba daga baya kuma sai ya canza shawara ya ce a shi ba zai taimake shi ba zai taimaki ɗan uwansa yunfa wasalaka ma salaka ikhwanuhu shi ma sai irin abinda sarkin katsine shi ma ya yaga takardar sarkin kano amma na yunfa da ta zofa girmama ta aka yi kuma aka ba shi amsa cewa za a taimake shi walamma ausalu wasiqata amiri zakzak to lokacin da suka zo Zariya suka samu sarki jatau lokacin bai rasu ba amma da kai masa takardar da rasuwarsa lokaci ne kankane to shi kan kabila sai ya karba wa taba kuma sai musulunta ya tuba da duk abin da yake mara kyau sai dai cikin taimakon Allah kuma ko da yakin ya auku kuma ya mutu to wannan karɓar da ya yi sai mabiyansa suka yi mai tawaye suka ce su wasu yadda ba ba sa goyon bayansa suna goyon bayan sarkin gobiriyun ba ya ce shi kuma ba zai goya masa baya ba zai goyi bayan a sheku usmanu to wannan ta kai ga har fada ya ɓarke tsakaninsu da shi da talakawansa a nan zariya Allah ya taimake shi sai rinjaye a kansu sai ya karya su su waɗannan da suka yi mai tawaye ba su samu nasara ba to da wannan rinjayen sai Allah ya karɓi rayuwarsa Allah na karɓar rayuwarsa sai wancan ɗan nasa makau da ya hau shi kan sai ya diyan lalata abin da uban ya yi ya yi ridda ya rusa masallaci ya ce kuma za su goyi bayan yunfa sai abinda su mutanen ubansa suke so to shi ne fulani suka yaka shi ne fulani suka yaka amma yaƙi bai auku tsakanin sarki jatau da sheku usmanu ba saboda shi da takardar ta zo ya karɓa kuma ya tuba kuma ya goya baya amma ko da yaƙin ya auku to kuma bai da rai ballantana ya bada tashi gudunmawa to shine wa aba alaihi qaumuhu mutane shi suka ki faqatalahum sai ya yake su faqama ala zalika muddata umrihi to haka ya ci gaba da rayuwa tsawon rayuwarsa kankanin lokaci Allah ya karbi rayuwarsa sai shi makau ya zo ya hau da ya hau to shine fulani suka yaka sakamakon riddar da yayi na biyu kuma da cutar da fulani da ke rayuwa a zariya da yankin zariya da yi na uku kuma gudunmawar da ya bayan fa wannan shi ne dalilin da ya sa aka yake shi walan ma mata lokacin da sarkin ya rasu shi jatau bagau alal musulmi na ka gani ɗansa da ya hau sai ya haɗa kai da ƙarfi da mutanen ubansa duk inda wani musulmi yake mabiya shehu sai aka dinga yakansa shi ma wasu a kashe su wasu a daure su a zariya wartaddu kuma gaba ɗaya suka yi ridda waɗanda suka musulunta a dalilin uban nasa sai suka yi ridda suka koma bautan gumaka wa kana min amrihim ma kana to sai dai abin da ya kasance daga al'amarin su ya kasance eh shine fulani suka yaƙe su tare da jagorancin shi malam Musa din aka yaƙi shi makau aka karya shi aka aka yi fatihu zariya aka abin nan aka rinjaye ta wanda mun ɗan karanta wannan karatu a darasin da ya gabata to wannan shi ma a duba infaqul maisur shafi na 114 ya ya kawo wannan bayani to wannan shine dalili saboda haka duk wanda zai zo ya ce maka ai zariya musulmi ne ai Kano musulmi ne kuma a shekhu usmanu ya to ga dalilin da yasa aka yake su din su suka fara sannan kuma sun nuna wala'insu akan arna shi kuma musulunci ya ce duk wanda ya goyi bayan kafirai to yana cikinsu ko da yana da awon musulunci so da haka yan an tashi yakan kafirai na asali shi ma za a yake shi shi ne dalili taznibun to ga wani dan ta'aqibi idan an ce at-taznib shine a goye wata mas'ala akan wata saboda alaka da ke tsakanin su to shine za a yi قال الشيخ محمد بيلو الشيخ محمد بيلو يدا cewa wa alam ka sani anna mujiba jihadina hadha amrani Muhammad Bello ya ce abin da ya wajabta muna yin jihadi abubuwa guda biyu ne su suka wajabta mu yi me mu yi jihadi al'awwal na farko ad-daf'u 'anil ahli wal anfusi wad-dini shine na farko mu kare kan iyalinmu saboda ana kama mana mata ana mayar da su bayi ana kama yaranmu ana mayar da su bayi ana sayarwa wal anfusi ana karkashe mutanenmu waddini da kuma addini mu an hana mu mai addini kuma an ce wai dole kafirci ake son mu to wannan shine babban dalilin farko na me na yin jihadin su sai ce saboda kadi bayyana hakika mun yi bayani a baya sababa hazal amri dalilin da yasa wannan al'amari ne yaki ya auku wa ba'ithahu da abin da ya tayar da shi fi ma marra cikin abin da ya gabata fi gairi ma mawdu'i ba a bagire ɗaya ba yana ishara kan maganganun da muka karanta wa hadhihi almuqatalatu wannan yaƙeƙeniya da ta auku tsakanin da sarakunan Hausa haisu ma waƙa'at bainana wa bainan nasi a lokacin da ta auku tsakaninmu da su inna ma asluha ka duba fa asalin yaƙin addaf'u shine kariyan kai kariyan kai dama yaƙi kala biyu ne akwai difa'u akwai qitalut talabi ko jihadut talabi shine a fita don a dinga sintiri ana zagayawa a je a samu kafirai a tallata musu musulunci in sun karɓa shi ke ne in ba su karɓa ba sai a ce to za a ɗora musu jizya in sun yarda shi ke ne in ba su yarda ba sai a yaƙe su to jihadu ɗalabe ke ne to ba shi a sheku usman ya yi ba ba wani kafiri ko wani bahaushe da a sheku usman ya tura runduna a je a yaƙe shi haka kawai ba tare da wani abu da ya ba sannan akwai jihadu daf'i shi ne jihadi na ‘yan an kawo ma hari sai ka tashi tsaye ka kare kanka to duk yaƙoƙin da sheku usmani tun daga farkon su har ƙarshe wannan ɓangare ne gashi shi muhammadu bello tun daga yaƙi na farko har yaƙi na ƙarshe babu yaƙin da ba a yi a gabansa ba shi a gabansa aka yi kai kuma ka je ka makale na wani bature wanda sai da aka yi jihadin da kusan shekara ɗari ya shigo ya ɓata musuluncin ya yi abin da yake na zalunci sai ya zo mi ya rubuta kuma ƙarerai a saki na wanda aka yi abin a gabansa eh wasu ya ƙoƙin ma shi ya jagorance su wai sai a kama na wani da Allah a wani hankali ake za a karfi wannan saboda Allah ba to yana masu cewa wai an tura an yaƙi to gashi yana faɗa da kansa inna ma asluha ad-daf'u asalin jihadin mu na kare kai ne li'annana ma qumna saboda ba mu tsayu ba illa li daf'i amiru gobir sai don mu tunkuɗe cutar sarkin gobir shine yumba hina baga alaina lokacin da yayi mana zalunci wa'ata da yayi mana ta'addanci wasala kuma ya kawo mana hari to sai mu kwanta mu yi ta bacci eh duk mutumin da ya maka wannan abubuwa guda uku sai dai in baka da damar me kare kanka to abinda sarkin yayi kenan falamma qatalnahu galabnahu to da muka tashi muka yaƙe shi don mu kare kanmu sai mun kai rinjaye a kansa sai aka yi rinjaye aka yi rinjaye a kansa aka karya shi da aka karya shi su kuma sarakunan da ya nemi taimako gare su sai abin ya bata musu rai kuma ya tsorata su sai suka dinga azabtar da mabiya shehu da garuruwansu to shine arsada lana ikhwanuhu allazina azinu lahu fi muharabatina yan uwansa sai suka zauna suna dakon mu eh suna dakon mu waɗanda suka bashi izini kan me ya yaƙe mu kaga ke da abinda za mu fahimta da a ce ba su goyi bayan yunfa ba a sheku usmani zai yaƙe su ba zai yaƙe su ba zai yaƙe su ba wa ahaduhu suka yi masa alkawali alal musa'ada akan taimako wal mu'awana da shi ma taimako alaina akan mu fasalu kaga su ma fa fasalu alaina su ma sarakunan suka kawo mana hari da shi na zariyan da shi na katsinan da shi na daura da shi na kano kaga banda goya mai baya da suka yi shi yun faɗin kuma su suka fara yaka almajiran shehu to shi ne sai muhammadu bello yake faɗa faƙumna sai muka tashi tsaye aizan kuma dafi'i na anna don mu kare kawunan daga su waɗancan sarakunan su ma kaga su ma ba jihadu talabi aka yi ba jihadu daf'i aka yi da suka ga an yi nasara a kan shugabansu shi yun faɗin to shi ne sai suka dawo kuma suna yakan almajira a shekhu usmanu ɗin rahimahullah hatta an jaza Allah wa'adahu har sai da Allah ya zartar da alƙawalinsa na taimakon mai imani wa nasara abdahu Allah ya taimaki bawansa a Sheikh Usmanu rahimahullah wa hazama al-ahzab wahdahu Allah ya rusa dukkanin taron sarakunan nan na Hausa shi kadai subhanahu wata'ala thumma inna ma lamma qatalna ha'ula'i muhammadu bello ya ce lokacin da muka yaƙi su waɗannan sarakunan faƙatalna minhum man ƙatalna allah ya taimake mu muka kashe wanda za mu kashe wa akharajna man akharajna muka fitar da wanda allah ya taimake mu fitar da shi to arsada lana mujawiruhum sai makwabtansu su ma suka tsaya suna dakon waɗanda su kuma ba sarakuna hausa ba ne shine sarkin barno da sarkin adarawa sarkin ahir sarkin azbinawa kenan abun gudu eh su kuma sairan su ya ɓaci akan cin nasara da aka yi akan sarkin zaria sarkin daura sarkin katsina sarkin kano su ma sai suka yi tsaye za su ba waɗancan sarakuna kariya shine mujawiruhum min ahalil biladi daga cikin mutanen garuruwa liyunjiduhum alaina dan su ba su tallafi akan sarkin Borno yayin wannan alƙawali shi ma sarkin Azbinawa shi ma yayin wannan alƙawali sai baka misali ka ahali Borno wa ahali Ahir da muta kaman mutanen Borno da mutanen Adarawa sune Azbinawa wa jami'i man wala hadhihi bilada da kuma dukkanin wanda ya jibinci wa'annan garuruwa mimman yuharibuna daga cikin waɗanda suke yaƙan mu sai sarkin barno shi ma ya alƙawalin zai taimake su to su ma mutanen barno dalilin yaƙan su ke saboda sun goya ma waɗanda suka goya ma yunfa baya su ma sai aka yaƙe su sai ce wa kullu man harabana man harabana harabnahu ƙa'idan mu shi ne duk wanda ya yaƙe mu za mu yaƙe shi kenan wanda bai yaƙe su ba ba za su yaƙe shi shi ne ƙa'idan ke sai ce inna male ajali ma zakarnahu duk wanda ka ga mun yaƙa ko ya yaƙe mun yaƙe shi to saboda abin da muka faɗa ne min ƙiyamihim saboda sun tsayu li nasri mujawirihim alaina kan za su taimaki maƙiyanmu maƙwabtansu a kanmu wa muwalatihim kuma sun nuna jibinta su gare su dunana kuma bayanmu wani hannu ka ji wannan da kyau muhammadu bello ya ce mu lam nabtadi ahadan fi hazal qitali ila al'ana ba wani mutum ko kwaya ɗaya da mu ne muka fara yakansa har zuwa yanzu da nake magana kuma ya rubuta wannan littafin ma bayan a shekun usman ya rasu infaqul maisuri yace to ba wani mutum ɗaya da mu ne muka fara yakarsa kun ji yadda abin yake eh shi yumba shi ya fara su ma sarakunan da suka taimake shi sarkin zaria sarkin kado sarkin daura su ma su suka fara su ma mutanen barno da azbinawa su ma su suka fara sai suka tashi tsaye suka kare kansu kuma duk wanda sun ga tunkara sai Allah ya ba su nasara a kansa ɗanye su azbinawa su ma haka aka karya su haka aka karya su an cimma lokaci ko to wannan shine al'amari na farko da ya kai su zuwa ga yaƙi nan za mu dakata insha Allah a wannan darasi zai zama na bakwai kenan eh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah